الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'at almutawatira wa shadda bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na 120 kenan eh muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'ala ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya za mu fara ne mu shiga cikin suratu sa'ad insha Allah ta'ala amma kafin mu shiga cikin suratu sa'ad akwai wuri biyu da muka yi mantuwa a cikin suratu safat ya sai mu gabatar da su wajen fadar Allah subhanahu wata'ala wa inna ilyasa lamina al-mursalin na fata an fahimta yawwa to wannan wurin idan muka duba wa inna ilyasa laminal mursalin wato imam abdullahi bin zakwan rawina ibn amir ya karanta wa innal yasa ma'ana ya karanta shi da hamzatu wasl wa innal yasa laminal mursalin Ilyas yana daga cikin manzanni sai malaman lugha suke cewa in an ce wa innal yasa an gane ko kenan kamar an yi mishi hamzatul wasli ba sani ko mun fahimta ba sun kace to wanda sun karanta Ilyasa kuma sun yi mishi hamzatul qat'in ne sun kace saboda asalin shi ismun ne a ajamiyyu suna ne wanda ba na larabawa ba fil asl siryaniyun ma sun ka kara da cewa daga lugar siryaniya aka kawo shi tala abat bihi al arab laraba suka yi wasa da shi tun da ba nasu bane kenan wajen faɗa shi abu in ba yarenka bane kana iya faɗa shi kafin ya zamanto yarenka an gane ko yawwa to sai malamai suka ce to in an karanta Ilyas Hamzatu qat'in suna guda ne to amma an karanta wa innal yasa an gane ko tunda Hamzatul wasl ta shigo to mi a hukuncin shi a larabci wasu sun ce a'a tunda laraba sun dauko shi asalin shi yasu ne an gane ko sai an ka sami shi al kamar yanzu kitabun sai a ce alkitab kenan sunan shi yasu ne sai an ka ce alyas ba sani kuma fahimta ba kamar yadda kalma ta shiga cikin wato alyasa'a an gane ko alyasa'a sunan shi ne amma qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf a cikin suratul an'am da kuma cikin suratul sad sun karanta wallaysa'a sun sa alif walla ina fata an fahimce ni to wannan shine zai kawo kenan shi idan za a fara karantawa shin inda za a tashi wa inna misali ana son a tashi shin Ilyas za a ce tunda asalin shi ba larabci bane koko Alyas za a ce saboda duk sunan da yake farawa da alif da lamun al yake karantuwa ake farawa da shi ake karanta ta kenan hamzatul wasli ta kuma abin nan jamhurin malamai sun tafi cewa ko da ibtida'i za a yi to Alyas ya kamata a ce saboda a cikin kalmomin larabci haka ne yake ba sani ko mun fahimta ba yawwa to abu na biyu wanda mun kamanta game da sunan Ilyas a cikin qira'at inda Allah subhanahu wataala ce salamun ala wato Ilyasin an gane ko Imam Nafi' al-Madani da Imam Ibn Amir ad-Dimashqi da kuma Imam Yaqub al-Hadrami al-Basri sun karanta salamun ala Aliyasin aliyasin ba su karanta ba ala ilyasin sauran kuma sun karanta ala ilyasin jamhur kenan to in muka dauke sun karanta ala ilyasin kenan kamar sunan shi ne ilyasin yana da suna ilyas kuma yana da ilyasin kamar ana iya dauka shi matsayin sunan shi to amma da sun karanta salamun ala aliyasin ba sani ko mun fahimta ba sun ka ce to kenan kamar an yi danganta iyali shi zuwa gare shi to min kalma ta alu tana nufin iyali kenan sai zamanto salamun ala ali yasin asalin shi ne kamar ala ali ilyas ne sai an kace alu yasin ina fata an fahimta kenan kalma ta alu daban yasin daban in mun karanta da wagga qira'a ta su wato nafi da kuma abdullahi ibn amir al-dimashqi da kuma imam yaqub al-hadrami al-basri ko ba haka ba yawwa to kina sai mutu kalima biyu ce kenan abinda ake nufi wal muradu waladu yasin kenan iyalin shi ƴaƴan shi wa ashabihi da mutanensa don ana iya danganta mutum zuwa ga al tana iya ɗaukar iyalinka kuma al tana nufin mi jama'arka wa yau mata kuma sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab ba sani ko mun fahimta ba yawwa to waɗansu kuma sun tafi cewa wato kenan ƴaƴan shi to amma in an ka karanta Iliyasin an gane ko sun ka ce jam'i na Iliyasu an gane ko Iliyas sai a ce Iliyasin kama an yi jam'i ne da ba ana nufin akwai Iliyasu da dama ba shi da jama'a shi ake nufi Laraba suna cewa al-mahaliba suna nufin al-muhallab wani mutum da ake cewa muhallab to duk waɗanda suke da alaka da shi ta iyalin shi sai a ce mai al-mahaliba ko ko wanda ma yake goyon bayan shi ko da ba dan uwan shi ne na jini ba an gane ko ana nufin al-muhallab wa banihi wasu kuma sun kace a'a shi wato Ilyasin Ali Yasin kiran qira'ata salamun ala Ali Yasin sun kace ba Ilyasu ake nufi ba wai alu yan uwa ko jama'a an gane ko Yasin sun kace sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne saboda can cikin farkon suratu Yasin wasu sun ce ai sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan yana da wato rauni kenan a cikin fassara kan mu dauke shi ina fata an fahimce ni yawwa tau da haka shi yasa suka ce yasin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi shi ko Kano ya anka ce yasin rantsuwa ta da ka sun ce yasin kiran wai rantsuwa ce kuma wannan rantsuwa akwai ta tunda in ka rance da yasin kamar ka rance ne da wani juz'i na alqur'ani shi ko ana rantsuwa da alqur'ani da haka ka dauke shi wasa malami suwahu da wanda ya ce yasin yasin kwa da wanda ya ce wallahi summa tillahi duk gudana yasin suka ce yasin ban kaza to ai rantsuwa ce da wani juz'i na alqur'ani ai yasin haruffa ne cikin qur'ani ko ku karance da suratu yasin ko karance da haruffan yasin wanda cikin qur'ani ai rantsuwa ne da alqur'ani Allah ya kyauta insha Allah wallahu ta'ala sura wadda zamu tashi akan ta suratu sad wadda tana budawa ne da harafi na sad ko ba haka ba yawwa kana iya riba cikin alkira'atu a farko hafi tafsirul ahkam farkon surat sa'ad a shafi na 811 kaga wasu bayanai da suke da alaka da wannan to idan muka duba wannan sura a aya ta abin nan ta goma sha shida a ta sha biyar nan ne taujihin yake farawa amma sai mun dan koma aya ta goma sha biyu mu ɗauko bayani Allah ce to kadzabat qablahum ta ƙaryata gabanin su kenan sun ƙaryata gabanin su qaumun nuhin mutanen annabi nuh wa adun da kuma adawa su ma sun ƙaryata wa fir'aunu da kuma fir'aunu ko zul autat can cikin suratul abin nan qaf kadzabat qablahum قوم نوح واصحاب الرس وثمود كما كما وعاد وفرعون كما واخوان لوط وثمود سما سمودا سن قريتا وقوم لوط ده متانا النبي لوط الله يتي اولى واصحاب الايكه كو da kuma mutanen aika na fata an fahimce ni to idan muka duba ƙura kamar nafi kiran nafi almadani da abu ja'far almadani sun zan almadaniya da kuma ibnu kafir almakki da ibnu amir ad-dimashqi sun karanta wa ashabu laika an gane ko yawwa sauran qurra kuma sun karanta wa ashabul aika to wajen taujihin wannan qira'a me yasa can ya zamanto ashabul aika ya zamanto da alif wal lam ashabu laika kuma babu alif wallah kuma duk abu guda ne sai ka kuma cikin ad-durrul masul fi ulumil kitabil maknun na as-samin al-halabi a cikin suratu shu'ara inda anka kawo kazzaba ashabul aikatil mursalin ya tsawaita bayani a wannan guri muna ganewa ko yawwa to amma in za ka karatun wannan wuri ka shirya sai hankalin ka shina kwance in kana da salura ba ka kashe ta don in baka inda ba sai kanka ya ciwo yayi amfani da larabci mai ƙarfi malamin subahu to Allah ce ulaika al-ahzab wadancan sune al-ahzab an gane ko kungiyoyi wadanda Allah ya riga ya tarwatsa su ya kare da su dan ya ce jundun ma hunalika mahzumun min al-ahzab Allah ce to illa in kullun ai ma kullum kowanne daga cikin su bai kasance ba illa kadzabar rusula ya karyatar da manzo fa haqqa iqab sai wato hukuma ta Allah ta tabbata akan shi an gane ko yawwa imam abi jafar shi kana fa haqqa iqabi kenan iqaba ta tabbata akan shi hukuma ta su ko dan sun karanta iqab an yi maba'un kasra saboda ta nuna akwai ya'un wanda aka shafi an gane ko fa haqqa iqab iqaba iqabina ya tabbata akan su tawon can kuma cikin suratul qaf in kullun kullun kadzaba rusula fa haqqa wa'id yawa kullun ne can sai Allah ya ce wa ma yanzuru haula'i su wadancan ba komai suke jira ba an gane ko illa sayhatan wahida sai tsawa guda inji Allah malaha min fawaqa an gane ko to nan mun samu qurra sun yi sabani wajen karanta ta wato imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf sun karanta malaha min fuwaq sun yi mafa'un damma sauran sun karanta malaha min fawaq ina fata an fahimci to idan muka duba a cikin wato majallatu tadabbur a shafi na 57 zuwa shafi na 59 sun kawo bayani karkashin wannan suke cewa المجاز اللغوي شي مجازي na lugha huwa isti'malu kalimatin za a yi amfani da kalima ghairi ma wudi'at lahu ba abinda an ka dora mata ba asalin abinda an ka sani ita daban sai a dora mata wani abu kenan majaz kamar an ketara an wuce iyaka wa yanqasimu ila qismaini shi majazi ya kasu gida biyu inji malam misbah majazu mufradin mursal akwai majazi na mufrad mursal an gane ko wanda an sake shi ba a takaita shi ba akwai majazu mufradin bil isti'ara akwai majazi na furadi bil isti'ara kinan shi an yi mishi kaidi da isti'ara mun gane ko yawwa to cikin majazi mufradi bil isti'ara shi zamu dauka sun ka ce abinda ake nufi da shi majazil mufrad bil isti'ara lafzun mufradun lafazi na kiran kalima ce wanda an kai amfani da ita ustumila fi ghairi ma'anahu al-asli an yi amfani da ita ba cikin ma'anar ta asali ba an gane ko sun ka ce limula hawati alaqati mushabaha saboda an hankalta ba akwai alaka ta kamanceceniya ma'a qarinatin tare da alama dalatin wadda take nuna ala adami iradatil ma'an al-asli ba ma'ana ta asali ake nufi ba sun ka ce wa min shawahid hadhihi al-qa'ida yana daga cikin shaida abinda ke dalili kenan na wannan ka'ida fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala al-ayatul qur'aniyya at-taliya aya ta qur'ani wadda za ta zo wa ma yanzuru haula illa sihatan wahidatan malaha min fawaq sun ka ce an karanta ta bi fathil fa'i wa dammiha fawaq yan fuwaq to menene afwaq menene afwaq malam misbahu sun ka ce ammal fawaq bil fathi in an ka ce fawaq an gane ko a kira'a kiranta jamhur fa bi ma'anar ifaƙa ana nufin ifaƙa falkawa ko farfaɗowa walistiraha da mi da hutu min alfi'ili afaqa shine ya samu wasu daga fi'ili na afaqa shine ya farfaɗo ko inda Allah ce abin nan walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا كو دكاء أو تقراء وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أغاني كو كنا من الفئل أفاقا كما يدل الله رسول الله ال... ال... أبنن الفواق كما يدل الجواب بمعنى al'ijaba min fi'ili ajaba ko ba kadan bane ta fuskar wato nan sarfuna suke zance yawwa to to wa ammal fuwaqu malam misbahu bid dammi qira'at hamza da kisa'i da khalaf az-zamanu alladhi bayna halabatay halibin naqati lokaci wanda akwai tsakanin mai tatsa tsakanin tatsa biyu na mai tatsa tatsa taguwa an gane ko wa rada'ai radi'iha ko ko tsakanin lokaci biyu wanda ɗanta yake tatsan nono ka san ɗan jinjiri in ya zo za ka iske in yana shan nono ga ga mamashi in ya ɗan dogara bakin shi to ya jayo to ka ya ɗan kwada na kuma ya sake jayowa shi ake kira fuwaƙo da larabci ko ko makiyayi in shina tatsa za ka shina tatso wannan a zan samu lokaci kuma sai tatso to wannan shi ake kira fuwaƙo da larabci kawo yanzu me ake ciki sun ka ce wa ala qira'ati dhammi in muka ɗauki kira'a ta bamba ba kira'a ta fataha ba malahamin fawa to in mun ce malahamin fawa wato ba komai su gida ba illa sanatan wahida sai tsawa guda malaha min fawaq kiran ba ta da fawaq shine istiraha ba ta da mi hutu ko ba karan bane eh ba ta da hutu kiran ba ana rufin ba ta da tashi mutum da in an in an yi tsawar tashi za su yi amma ana rufin babu wani hutu in an ce abu ko babu hutu shi shi babu kakkautawa in ji malam bahaushe adalla ba kakkautawa to qira'a ta hamza da kisa'i da kharaf malaha min fuwaqa sun ka ce yakunu majazu mufradun to cikin ta akwai majazi cikin ilimin balaga na kalima bil isti'a bil isti'ara amma ta fuska isti'ara ba wancan mursal ba sun ka ce haisu ta fuska istu'irat kalimatu fuwaq in aro kalima ta fuwaq kenan isti'ara litashbihi qisari zamani dan a nuna lokacin ya karamta takaitan lokaci ba'da nafkhati bayan mi bayan an yi busa bi qisari zamanil fuwaqi da karamcin zamani wanda akwai tsakanin tatsa da tatsa ko tsatsan mama na dan taguwa wal qarinatu sarifa ita ko qarina wadda take nuna cewa take juyar da ba waccan tatsa ake nufi ba haliya halinsu muna ganewa ai halun nasu fi tilka sa'a halin mutane a wannan lokaci laisa hali harbin ko harbi na katin ba lokaci ne na tatsatawuwa ba an jin kuku akuya zancen kiyama na akai kaku zancen kiyama babu zancen mutum shi tashi zuwa tatsa an gane ko sun kace to wal alaqatu al musabaha alaqa kuma ta kamancece ne yace karamcin lokacin da an ka hankalta ba malaha min fuwaq ba ta da tsawon lokaci an gane ko kamar yadda babu lokaci mai yawa tsakanin lokacin tatsa guda biyu da mutane yake yi ko kuma lokacin tsotsan mama an gane ko na dan akuya ko dan taguwa ba sani kuma fahimta ba kaji alaƙa wanga wuri da ilimin balaga tawo sai mu je kuma to wanga aya za mu karanta ta saboda mu ba da wani dan bayani ba tawjihul qira'ati na cikin ta ba inda Allah ya ce wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawmil hisab sun ka ce Allah ka gaugauto muna da namu rabu an gane ko qabla yawmil hisab kafin ranar hisabi to wani malami bayan sallah shi na karanta wannan addu'a duk da yake ba wani dalili nan addu'a ta jam'i tsakanin abin da mutane kuma addu'a du'aul mas'ala azkar su waɗannan tabbatattu na du'a ul mas'ala an yi sabani shin mutum yana gaba bayan sallar farilla yayi al azkar yayi addu'a irin wannan ya koma gefe yayi waɗannan addu'o'i du'a ul mas'ala wasu suka ce ba a yi amma zan ce mafi inganci ana yin addu'a ta mas'ala ka koma gefe bayan sallar farilla ka roki abin da kake bukata ba sani kuma fahimta ba kadi ba cikin tafasir kamar tafsir na ibnu kasir wajen fa'iza faragta fansabu ila rabbika farghab kadiba kuma cikin tafsiri na Imam Sa'di ina fata ana fahimta ta kaga bayanai na malamai wallahu ta'ala alam to almuhimmu da shi wanga malamin kissa shi da ya ƙara sallah sai ya ce ayi addu'a duk da yake ba wani dalili sai ya ce rabbana ajjil lana qittana qabla yawmil hisabi mutane na amin amin mallan kaga rabbana ma'anarta ya ubangiji ajjil lana ka gauto gauto mu na qittana rabban mu na azaba asirin alqittu ta kaza ce wanda kamar shugaba yake rubuta maka wani abu wanda za a baka na kyauta ko kuɗi ko abin da ya kama da haka to suna cewa Allah kafirai ne suke cewa Allah ka gaugauto muna da namu rabo na azaba suna amin mallan amin mallan eh to shi yasa suke ruwaya daga abdullahi bin mubarak an ce wata mata take addu'a to addu'a tana kuskure wajen fada to shine sai yake cewa Allahumma bi qalbiha la bi lisaniha Allah ka karbi ka kal- ka hankalta ma zuciyarta abinda ta nufa ta amma Allah ka kalli bakinta dan wani addu'a da shi kai ina mallan kuma ka duba cikin majalatu tadabbur a safha ta 85 zuwa safha ta 87 wajen wa bayan zuru haula'i kalima ta haula'i wato kamar yadda take zuwa cikin wato alqur'ani ina fata an fahimce ni eh shine cewa tana da alaka da ka'ida ta ilimin balaga eh a safha ta 80 da wato afwan safha ta 85 mun kace zuwa safha ta 87 an gane ko inda sun ka kawo cewa idza dakhala wato idza dakhala nida'u ala ismi al-ishara idan ka ga nida'u kira ya shiga ala ismi al-ishara akan suna na ishara kamar ya hada ko ya hadihi fal ghalibu annahu uslubu tahwil cikin qur'ani da kaga wannan ko a larabci yana nuna kamar abu ne wanda ba a bashi muhimmanci ba bai da wata kima sun ka kafa hujja da eh, abin nan qira'a eh, inda hudu da ce Allah ya sujudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fi samawati wal ard ko ba haka ba yawwa to idan muka duba akwai qira'a ta kisa'i da Abu Ja'far Darwais sun karanta ala yasjudu to a wannan qira'a sun kace an shafe haula'i ala ya haula'i isjudu to tunda haula'in nan ismul eh, harfun nida ya gabace shi kenan kamar ana wulakantar da su ne tunda shirka ce suke aikatawa to sai mai tahqiqin wannan eh, mas'ala din ta littafin sai ce to akwai kuma wata ka'ida ita ma za a ƙara ta kamar inda ibn eh, ibn ashur ya faɗa a cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa inda Allah ya ce wa yanzur haula'i illa sayhatan wahidatan duk da yake nan ba rida ubani ba kira bane ibn ashur ya ce wa qad tatabba'tu istilah al-qur'an na bi mustalah na qur'ani uslubi na qur'ani da saluna al-qur'ani fa wajadtuhu sai ni same shi annahu idza ista'mala ha'ula'i in kaga qur'ani yayi amfani da kalmar ta ha'ula'i wa lam yakun ma'ahu musharun ilayhi mazkurun kuma bai faɗi wanda an kai an kai ishara zuwa gare shi ba ma'ana tunda an ce ha'ula'i waɗansu mutane da ake nufi to in sun gabata to waɗannan mutane ake nufi amma in kaga qur'ani ya ce ha'ula'i kuma ba a yi zancen wani wanda ya gabata ba ya ce to ولم ي- ولم يكن معه مشار اليه مذكور انه يريد به ال- يريد به المشركين من اهل مكه to mutanen makka ake nufi tunda ba a faɗi waɗancan da waɗanda ake nufi ba kenan nan wa ake nufi da haƙura mutanen makka wallahu ta'ala a'lam aya ta gaba da zamu dauka ita ce wato cikin tawjihul qira'at aya ta 29 inda Allah ce kitabun shi qur'ani littafi ne anzalnahu ilayka mun da muka saukar da shi zuwa gare ka mubarakun wanda yake da dimbin albarka an gane ko liyadabbaru ayatihi mun saukar da shi don su yi tadabburin ayoyinsa wal yatadhakkara ulul albab saboda ba abuta hankula su wa'astu an gane ko yawwa to idan muka duba imam abu ja'far al-madani ya karanta litadabbaru ayati an gane ko dan saboda ku yi tadabburin ayoyinsa litadabbaru dan kamar an yi uslubul khitab ne dan ku yi tadabburin ayoyinsa dan kuma liyadabbaru ayatihi dan ku dan su yi tadabburin ayoyinsa ba sani ko mun fahimta ba yawwa wannan duk babu matsala dai almuhimmu wannan tana bada eh, nuna cewa dalilan da an ka saukar da alkur'ani suna da yawa mun taɓa bayanin wannan malamin subahu can cikin surutun nahali da muka zo muna bayani mun gane ko to sannan kuma eh, akwai eh, kista ta annabi Sulaiman za mu ɗan taɓa cikinta inda Allah ce wa habna li dawu da Sulaiman mun ba liyar dabbaru ayati mun ce ta'lili ne na Qur'ani dalilan da suka sa saukar da Qur'ani suna da yawa ai mun taɓa bayanin su ko eh, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin kaga litaqra'ahu inna anzalna ilayka kitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك an gane ko hadha balagun linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyadhakkaru ulul albab wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim sannan kuma ulul albab mun ce qur'ani ya bayyana su a cikin suratu ali imran an gane ko la ayati li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim da kuma cikin suratu ar-ra'd afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq to Allah ce wa habna li dauda mun ba dauda sulaimana annabi sulaimana kaga baiwa ce ashe bayar da yaya ni'mal abdu Allah ce ma da wulla da bawa kinan al shahi al makhsus bil madhi ni'mal abdu huwa innahu awwab shi mai yawan kuma wani zo ga Allah idh urida alaihi lokacin da aka gitto mishi bil ashi da marice as-safinatul jiyad masu daga kafa uku kariba cin ad-durrul masud fi ulumil kitabil makrun kada wato safana yasfunu an gani ko da sadulli aljiyad na aljiyad ma'ana masu ko dogayen guya ko kuma masu kyawu an gane ko ingarmomi kenan ingarmar doki aljawadu kenan ba mai yawan kyauta ake nufi ba faƙala sai annabi sulaiman ya ce inni ahbabtu hubbal khairi an zikir rabbi ni na fifita ma'ana na so hubbal khairi son dukiya na ya shagaltar da ni an zikir rabbi daga ambaton ubangiji na ma'ana da wakili suke gucewa an gane ko sai yan manta da zikiri hatta tawarat bil hijab har sai da sun ka boyu wasu sun ka ce alkhairu kenan har sai da sun ka boyu suna ta wucewa suna ta wucewa ya manta da lokacin sallah bai yi sallah ba an gane ko sun ka koyi daga hijabi kenan sun ka wuce daga wuri suka shiga cikin abin da nasu wasu ka ce a hatta tawarat sai lokacin da rana ta koyi bil hijabi ba na sai da rana ta kwani amma zance mafi inganci wanda malaman tafsiri sun karin jayar hatta tawarat yana koma ne zuwa ga dawakai rudduha alayya yace kuma ido mini ita kenan nan ba kasa ba rana ake mutum da shi bai ce amai do mai rana ba kenan amai do mai dawakai fa tafiqa mashan bisuqi wal a'naq an gane ko ko bisuqi bisuqi wal'ana bazdi ya karanta bi sauƙi wasu larabawa da ba irin wannan suna ƙara alhamza mun yi bayanin wannan a can cikin suratu wato annamli wa kashafat an saqaiha ko saqaiha ya ya fara shafa bisuqi da kafafuwa wal anaq da wuya ma'ana kidan ya dauki takobi ya ta sare kafafuwan su da wuyan su tunda sun shagaltar da shi daga sha'anin ubangiji Allah ce wa karfatan na Sulaimana mun jarrabi annabi Sulaimana wa alqaina ala kursiyihi jasadan mun jefa akan kursiyihi kujerar shi jasadan jiki sun ma'ana ba sannan ya dawo wasu sun ce wai shedan ne ya sace ko zoben shi sai zamana bai da mulki ya ta wahala cikin duniya sai can abin nan kihi ya jefa cikin teku sai can kuma wani kihi ya haɗe wannan zoben can mai kamun kihi ya kamo shi ya kamo shi shi ne ko an gasa shi na sai an kaga zobin annabi sulaiman ya ga zobin sai ya dauke shi ya sai mulkin shi ya dawo shi wannan hayaniya ce jarraba shi da Allah ya mishi yayi alƙawarin zai yi tawafi ga matan shi kuma kowace mace za ta haihi da zarumi sai kuma mace guda ɗaya ta ɗau ciki kuma shi ma sai zaman to wato ba bai ce mantu cikakken mutum ba to shine wa alƙaina ala kursi jasada tunda da yayi wannan abu bai yi ce insha Allah ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mantuwa da an ka tambaye shi zancen ashabul kafi bai ce insha Allah ba Allah ce wala taqulan li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah dan haka dai ai hatara da kisu shine Isra'iliya qala rabbi ighfir li sai annabi sulaiman ya ce Allah ka gafarta min wa habli mulkan ka kore mini wani mulki la yanbaghi li ahadin min ba'di wanda bai yiwuwa bayana wani yayi shi innaka antal wahhab kuma ka bani Allah kai ne mai horewa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama wani shedani ya so ya bar shi sai an ganshi ya ce sai ni tuna addu'ar da ɗan'uwana Suleiman ya yi sai ni sake shi, ko ba karan bane, yawwa. Allah ce to fasakhar na da hurriha, bai ce sun masakhar na da hurriha ba domin yana abin da gaugawa Allah ya bashi, tun da ya yi addu'a kuma ba wa Allah rari na gari. Fasakhar na da hurriha mun ka hore mishi iska, Imam Abu Ja'far al-Madani ya karanta fasakhar na da hurriya mun ka hore mishi iska daban-daban. Ko ka ce aljinsiya ce tana nufin iskoki daban-daban arrih da arriya ko kuma ya zama to a'a arrih an hore mishi iska ko wuce iska a lokacin da yake da bukatar take na tana matsayin arrih arrih an gane ko rukha'an mai tahiya sannu sannu malam misbahu daga arrahawa ne haifu asab duk inda asaba yasu tafiya to nan malam misbahu an ce tana tafiya sannu sannu can cikin suratul cikin suratul anbiya an ka ce wani suleiman riha asifatan guguwa kuma nan ruha an tana tafiya sannu sun kaga akwai akwai cin karo da juna amma sai malamai sun ka ce a'a inda an ka ce asifatan in za ta ɗauka shi sai ta yi in an kai sama an ka kai inda za a fara tafiya sai ta yi sannu sannu kamar jirgin sama na in zai tashi sai ka ji da ya kai can sama sai ka ji sosai sai kuma daidai sai ka ji na ta su malam misbahu da haka dakkace cikin qur'ani akwai kuskure waɗansu ba su san dalili ba mun gane ko yawwa Allah ce wasu shayatina kidan mun hore musu shedanu kullu banna'in ko wani mai yawan gini shiga ce ta mubalaga banna wa ghawwas da mai nuta cikin ruwa shi ta yi ɗebo arziki shi yasa ake ce mai yanzu jiragen ruwa masu tana can cikin karkashin ƙasa al-ghawwasat karkashin ƙasar ruwa an gane ko wa akharina da waɗansu muqarrarina an daure su fil asfad a cikin maruruwa Allah ya ce to haza waɗanda su akan gararu kenan dama shi yasa Allah ya ce wa min ash-shayatin man yahusu da lahu wa ya'maluna amalan duna zalika to duna zalika din nan banna'un ya shi gurin ta an faɗi man yahusu da lahu haza ata'una wannan kyautan mu ce famnun kai baiwa au amsik ko ka rike bi ghairi hisab ba tare da lissafawa ba mun ga dama mun baka kuma Allah shi ba mu irin namu Allah ce to wa inna lahu indana lalle tabbat shi annabi Sulaiman yana da agun mu la zulfa kusanci wa husna ma'ab da kyakkyawan makoma ina fata an fahimta na'am sai Allah subhanahu wata'ala ce wadhkur abdana ayyuba ka ambaci bawan mu annabi ayyuba idna da rabbahu lokacin da ya kira ubangijinsa yace anni masani shaytan shaytan ya shafe ni binusbin wa azab idan muka duba imamu abu ja'far almadin ya karanta binusobin nusobin an gane ko yawwa sannan abin nan imamu yaqub kenan in an ce binusobin an yi ma nunun domma an yi ma sadun domma imamu yaqub alhadrami albasri ya karanta binasobin binasobin an gane ko yawwa sauran ƙurra kuma sun karanta binus bin sun yi ma nunun damma amma sadun sun yi masa mi sukuni sabanin shi abi ja'far damma yayi masa sadun waɗansu malamai sun ka tafi cewa duk dai ma'anar su guda babu wani bambanci tsakankanin su an gane ko duk dai ana nufin nusub yana iya ɗaukar wahala kenan an gane ko yawwa ko ya zamanto wato nasab mufrad ne nusub da nusba jam'i ne ma'ana nau'uka na wahala wa azabin da azaba shaidani ya shafe shi da abubuwa na azaba rashin lafiya da yayi wanda Allah ya faɗi shi a wurare daban-daban cikin alkur'ani mun gane ko to nan malaman balaga sun kace saboda ta'addub bai ce Allah ka shafar da ni ba da wahala sai ce a masani shaytan ya danganta abin zuwa ga shaytan can ba cikin suratul anbiya'i wa ayyuba idna da rabbahu anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin to can sai Allah ce fata jamna lahu an karba mishi nan ko sai an ka ce urkud bi rijlika ka bugi kasa da kafa ka ma'ana ka kasa ka kafa ka bugi kasa ko da ya buga sai ruwa sun ka fito hada muhtasalun an ka ce to wannan ga abin wanka kenan baridun kuma mai sanyi wa sharabun kuma abin sha ne sai Allah fitar mishi da ruwa waɗanda ya sha sun iya warki mun gane ko to waɗansu ƴan tawili sai sun ka ce rawa dancing malamin su sun ka ce halatta ne ai rawa an kace ina hujja ku sun kace gashi na Allah ce urkub bi rijlika ai ana rawa ai uka kawo hula akai ana buga bisa kasa kinan da haka magana ta rige ta kaji kaga wannan izgini na da qur'ani mu hattara an gane ko eh sai Allah ce to wa habna lahu ahlahu mun bashi iyalansa wa mithluhum ma'ahum da wadansu tare da su rahmatan minna ko can kuma cikin suratul anbiya rahmatan min indina rahmatan minna wa dhikra li ulil albab kuma wa'azi daga abuta hankulla mun gane ko yawa to eh alaikum assalam wa rahmatullah nan da aka ce wa ahlahu mithluhum ma'ahum an ce zahirin qur'ani abin da ya nuna mun bashi iyallan shi da irin su ma'ana ƴaƴan shi da suka mutu da sauran iyallan shi da suka mutu Allah ya rahmashi da su don ya ce wa habna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum kuma an karɓan yamin don ga Allah rayar da mutum ba wani abu na ba ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida wa khudh bi yadika dighfan Allah ce ka riki tari na cawa ko na kara tare da kai ko ƴan itace shine dighf asalin shi dighfun abu ne wanda kamar misali a ce an dauko ƴan itace kanana sai a daure su ayi tari guda to Allah ce fadrib bihi ka buga da shi wala tahnas kakkai warware rantsuwarka an gane ko an ce ya dauki alƙawarin na zai yi mamata shi ko bulala 60 na ko wani abu to yanzu da Allah ya bashi lafiya kuma ita bulala 60 kaga akwai nauyi sai an ka samu kamar kare abin da ke kira 60 dan ice 60 ko mu ce tsumaye ko ko ba su ne suna cewa tsumagiya ko sai a samu guda 60 sai a daure su sai shi mata bugu guda shikenan Allah na ba shi wannan fatawa kuma tunda fatawa Allah ta magana ta kari mun gane ko sai Allah ce inna wajadnahu sabira mun same shi sabiran mai hakuri an gane ko ni'mal abdu Allah ce ma dalla da bawa an shafe al-makhsus bil madh ni'mal abdu huwa ma dalla da bawa shi annabi ayyub innahu awwab shi ya kasance mai yawan komawa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala mun gane ko yawwa to sai mu je zuwa ga qira'a ta gaba ko in mu ce ayat da akwai tawjihul qira'at wani bi muna hada ayoyin saboda akwai abubuwa a cikin su ina fata an fahimce ni sai Allah subhanahu wata'ala ce wa zkura ibadana kinan ka ambaci bayinmu Ibrahima annabi Ibrahim ko wa Ishaqa da Ishaqa wa Yaqub da Yaqub ulil aidi ma'abuta karfi nan al'aidi ba hannu a kamfi ba wal absar kuma ma'abuta basira an gane ko da hangen nesa idan muka duba Imam Ibn Kathir al-Makki ya karanta wazkur abdana ibrahima kenan ko kace wazkur abdana ibrahima shine an ka fara sai an ka ce wa ishaqa kenan tun da zuriyar shi sai an ka biyo da ita baya wannan sun karanta wazkur ibadana kenan sun karanta bil jam'i kenan nan an sa da su ko kuma kace a'a nan abdana jam'i ake nufi saboda mufrad ne wanda an kai idafa zuwa ga mi ma'rifa ya koma mi ya koma jam'i kamar yadda aka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ko wa in abin nan wa in ta'uddu ni'matallahi ay ni'amallahi ake nufi nan ba ni'ima guda ake nufi ba to sai malamai sun kace in ka diba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an abin nan as-safha ta 244 sun kace ita qira'a ta abin nan qira'a ta ibnu kathir kenan da karanta abdana saboda an hankalta mai ibrahima kenan nan tun da shi ne fara zuwa kenan shi ake nufi wazkur abdala ibrahima kenan wannan yana nuna kenan girmamawa ga annabi ibrahim takrimul lahu alaihi salam wa takhsisun bi hadhihi al-manzila ar-rafi'a kuma ya samu wannan daukaka ta an danganta shi zuwa ga bawa na Allah subhanahu wata'ala tare da cewa kuma Allah ya kebance shi da khulla wattakhadha Allah ibrahima khalila kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu khulla da ta wuce tashi shi annabi ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu wa atammu taslim kullu ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana gaban tashi sannan kuma ita ko qira'a wa qura ibadana ibrahim wa ishaq wa yaqub wal abin nan an yi taujihin ta da mi da as-siyaq saboda abin da yazo bayan ta na sunaye ibrahim wa ishaq wa yaqub ko ba karan bane kina sai zama to waɗannan sunayen badali na ibadana ita ko qira'a ta ibrahim ta abdana ta ibnu kasir ko kace jam'in ake nufi ko kace a'a shi ake nufi na an ka keɓance shi da wannan kamar yadda an ka keɓance shi da hulla wattakhadha Allahu Ibrahima khalila ga yadda an kai taujihin wannan wuraren sai Allah subhanahu wata'ala ce to inna akhlasnahum mu mun keɓance su an gane ko bi khalisatin zikrad da Imam Nafi al-Madani da Imam Abu Ja'far al-Madani sun zami al-Madaniyani da kuma Imam Hisham rawi na Abdullah ibn Amir sun karanta bi khalisati zikrar da khalisati zikra kenan tatattar wato ambato an yi idafa khalisati zikrar da mun gane ko yawwa sauran qurra kuma sun karanta inna akhlasnahum bi khalisatin zikrar da to waɗanda sun karanta bi khalisatin an gane ko in an karanta bi khalisati zikrar da an yi idafa lil bayan domin ita khalisatin ita ce mi ita ce zikra din domin alkhulasa ta kunu zikra wa ghairu zikra in an ce tataccen abu tsarkakakke yana iya zamantowa ya zamanto an bato ne yana iya zamantowa ba an bato ba shi yasa an ka ce khalisa ta zikran da kenan sai an ka bayyana wani irin tacewa ake nufi ina fata ana fahimta ta kamar yadda yazo cikin sura inda Allah ce au atikum bi shahabin bi shahabin qabasin ko shahabi qabasin tunda qira'at da an kai idafa ai shahabin in an ce yula ta wuta tana iya zamantowa wanda za a yi ɗebowa ce akwai da kuma za a yi ɗebo ta ba sai ta zamanto idafa lil bayan an gane ko waɗansu malamai sun ka tafi cewa a'a ita khalisa ba khulasa ake nuhi da ita ba masdar ne kamar da ake cewa al'aqiba kaga nan al'aqiba yana iya zamantowa masdar kenan sai zamanto nan bi ma'anar ikhlas ake nufi kenan inna akhlasnahum bi ikhlasi an gane ko yawa to sai zamanto masdar kenan masdarun ne mudafun li fa'ilihi an yi idafin masdar zuwa ga wanda ya aikata shi kenan bi an khalusat lahum dhikran da ambato na gidan lahira ya tsarkaka gare su duk wanda zai ambace su zai ambace su da alkhairi ko kuma a'a mu ɗauke su khalisa masdar ne mudafun li maf'ulihi an gane ko kinan zikra sai zamanto maf'uli ne nashi kinan yadda za a ɗauka shi shine wato sai zamanto bi an akhlasu zikra dar akhlasu zikra dar kinan su sun tsarkake ambato na gidan lahira wata nasu zikirar duniya sun mance da duniya kamar duk ayyukan da suke yi ma'ana babu wani abu a zuciyarsu in ba tsarkace aiki ga Allah ba sun manta da duniya an gane ko to in mun ka dauki khalisatan ya koma masdar ko masdar mudafan ila fa'ili ko ila maf'ulihi yakunu zikra mansuban bihi sai zama to kenan mansubi ne an gane ko mansubin ne kenan tunda an ce masdar ne al-masdaru ya'malu amala fi'lihi wasu ko mun fahimta ba ko kuma a ɗauke shi khabarun li mahdhuf an gane ko kenan inna akhlasnahum bi khalisatin bi khalisati hiya zikrada ko kuma ya zamanto a'a mansubun ne bi a'ni inna akhlasnahum bi khalisatin a'ni zikrada shi ko an ka ce bi khalisatin an kai tanwini to zikrada sai zamanto mi badal ko atfu bayan ba sani ko mun fahimta ba yawwa can kuma an kai idafa to kaje da za a taujihi shi sai Allah ce to wa innahum su indana a wajen mu lamin almustafaina suna daga cikin waɗanda an ka zaba mustafai an gane ko ba a ce mustafina ba mustafai an yi abin nan jam'in shi na mustafayaina na sai an ka shafi ya'un guda an shafi alif wanda asalinta ya'un ci a'a asalinta wawun ne daga safaya suri suna cikin zababbi al-akhyar to kuma zababbi kenan sai ka ce zababbin zababbi to sai Allah ce wazkur isma'ila ka ambaci annabi isma'il wal yasa'a da kuma yasa'a imam hamza da kisa'i da khalaf sun karanta wal laysa'a sun kawo mai alif wallahu da dake suna ne ajami kenan sun yi masa mu'amala da kamar ya koma cikin yaren larabci wa zal kifli da kuma zal kifli shi ba ambace shi ba a kawo ba fayyace kissa shi bane an kawo cikin suratul anbiya ila abin nan wa kullum min al akhyar kuma dukkan waɗannan suna daga cikin wato abin nan zababbu to aya ta gaba sai Allah ce hada bikrun malamai sun ta kawo dalilin yasa aka ce mishi zulkifin saboda yana ɗaukar kafala ne ko yawan taimakon mutane ko wani abu akwai dai bayan ne za ka gani shi kariba cikin annubuwatu al-anbiya na Imam Sabuni ya kawo bayani kan wannan kuma kariba cikin littafin tafsiri ne inda an kace zalkifin malaman tafsiri daban-daban sun yi bayani kan wannan wanda sun kai ta'arrud zuwa wannan Allah ce to hadha dhikrun shi wannan alqur'ani abin tunatarwa ne wa inna lil muttaqina la husna ma'ab lalle masu tsoron Allah suna da kyakkyawan makoma me yasa suke da kyakkyawan makoma litaqwahum jannati adn aljanna tadawwama mufattahatan lahum al-abwab za a bubbude musu kofofi Allah ya mu daga cikin su muttaqiina fiha suna masu kishin gida ko gijirta a cikin ta yad'una fiha suna kira a cikin ta bi faqihatin da ƴaƴan itace kasiratin masu yawa wa sharabin da sha shi ma wa sharabin kasirin kiran mai yawa sai ka dauki mududi ƴaƴan itace na aljanna malamin suwahu sai kai mududi kansu kuma Allah ce la maqtu'atin wala mamnu'a sai Allah ce wa indahum a wajen su su yan aljanna suna da qasiratu tarfi masu gajeren kallo kallon su bai ya takaita ga mazajen su atrab jam'i ne tirbun malam suwahu tirbun mace budurwa kaji aljanna mata aljanna budariya sai aka ce to bayan yan aljanna sun shiga in sun yi kwanciya da matan su to yanzu ya za su koma suna kuma abin nan zawaru an ka ce a kowane lokaci za su koma dai abin nan tirbun ana nufin tsaran juna sun kace shekara 33 su ne adadin shekarun 'yan aljanna an gane ko uruban atraba ko urub kenan al'arubu ce mace mai yawan kaunar mijinta an gane ko yawwa kuma an ce musu hurun in can kuma an ce hurun maqsuratun fil khiyam an takaitar da su a cikin hemomin masu abin gaba su yawo hakan ga irin yawon abin nan to sai Allah ce hadha ma tu'aduna lil yawm al hisab akwai sabanin malamai shin duk matan aljanna hurun maqsuratun fil khiyam ne kuma qasiratut tarfi ne ko ko kaka tunda can da ya kwadi fihin da kasiratu tarfi ya ce wani man khafa maqamar bi jannatan bayan ya ce min duni ma jannatan sannan ya ce huru maqsuratun fil khiyam amma in muka duba duk matan aljanna waɗanda sifofi ne na kamala tunda in mace ta zama to tana kallon wani miji a cikin aljanna kenan kaga babu dadi a cikin aljanna kenan to Allah ce hadha ma tu aduna li yawmil hisab wannan shine abinda an kai muku alƙawari dan ranar hisabi ina fata an fahimce ni wannan wato ما توعدون ليوم الحساب امام ابن كثير المكي ده امام ابو عمرو ابن العلاء البصري sun karanta hada ma yu'aduna wannan shi da abinda an kai musu alƙawari kenan bi usulubil ghaibi da an gane ko yawwa sannan an kace inna hada la rizquna ma lahu min nafat wannan arzikin mu ne baya karewa ko ba ka nan bane eh arzikin Allah baya karewa da wannan aya ce wasu suka cewa in kana yawan maimaita ta arzikin ka bai karewa kai dai ka gyara alaka ka da Allah don ka ɗauki dukiyar ka sa cikin shashanci kuma ka ce ka karanta inna hadha rizquna ma lahu min nafad hadha wannan kenan wa inna lit-taghina la sharra ma'ab su kuma wannan hadha zaka iska akwai sabani wajen tafsirin ta ta'lili take nuhi ko ko ishara wa inna lit-taghina lalle halakakku suna da la sharra ma'ab mafi ni mafi sharrin makoma me yasa suke da shi mafi sharrin makoma li tughyanihim jahannama to ita ce jahannama sai zaman to badali da na sharra ma'ab yaslaunaha za su shige ta ko za su konu da ita duk wanda ya shiga ko sai ya konu da ita Allah kai mu tsari fa bi isal mihad wato shimfida ta yi muni hada wannan falyazuquhu su dandane shi hamimun ruwan zahiri wa ghassaq da ghassaq malam misbahu idan muka duba imam hafs wanda rawi ne na asim al-kufi da hamza da kisa'i da khalaf waɗanda ƙura'uri na kufa sun karanta wa gasaƙo sun yi masinu mi shadda sauran kuma sun karanta wa gasaƙo ina fata an fahimce ni in ka diba ko cikin amma ina fata an fahimce ni illa hamiman wa gasaƙa akwai saɓanin kira'a imamu haf da hamza da kisa'i da khalaf su ɗin dai sun karanta wa gasaƙa sauran sun karanta wa gasaƙa to shi ne malamai sun ce to waɗanda sun karanta ghassaqo an gane ko sifa ce ta ta mubalaga an gane ko sifa ce kidan matsayin sifa yake kamar yadda ake cewa barra mai yaban bugu sun ce fa'alan fi sifati kamar kalima ta fa'al a cikin sifofi aghlabu minhu fil asma a cikin larabci an fi samun ta cikin mi cikin sifofi ba cikin sunayi ba duk da cikin sunayi ba ana samun fa'al an gane ko kenan sai ne zaman to fa mawsufatu fa mawsufatun mahzufun kenan kamar an shafe wani abu shi ghassaq din tunda sifa ne kenan an shafe abin nan nashi su ko sauran qur'a da sun ka karanta wa ghassaq an gane ko kenan sai zaman to ismun ghassaq kenan fa'al suna ne ba sifa bane sai zaman to domin a larabci fa'alun ya fi yawa a cikin al'asma'u saɓanin fa'alun ya fi yawa a cikin asifat kamar kal'azab kaga da an kace ghasaq azab suna ne aghlabu minhu wato kenan fa'alan mukhaffafan fil asma'i kal'azabi aghlabu minhu fi sifat ya fi yawa kamar yadda ke zuwa cikin sifofi to sun kace abinda ake nuhi da ghasaqa din nan malam misbahu ko ghasaqa din nan az-zamhari zamhari ana fassara shi da sanyi mai cutarwa an gane ko irin aksima jaura wasu malamai sun ka fassara gasa ko gasa sadidu ahalin nari shine wato ruwan kurji daga fitowa daga yan wuta awil qaihu ko ko qaihu ruwan kurji shi ma dai shi ma abin nan yasilu minhum wasu sun ka ce a'a masu zinana wanda al'auratu za ta rinka hiddo wani wato abu mai mai tsayi wanda ya bahi wutan bala'i to Allah dai kai mana tsari daga sako Allah kai mana ruwan gasta ku an gane ko kuma in ka dibi kalmar ma tana daga wato tana nuna duhu an gane ko aqimis salat aqimis salata li aqimis salata li duruki shamsi ila ghasaqil layl kaka kun kenan yalla tana ruwa duhu ma gare shi dama ko tun da cikin jihar da bashi ai dole sai ya duhu mun gane ko wa akharu min shaklihi azwaj wa akharu akwai wani na daban min shaklihi na daga shakalin azaba kenan azwajun nau'uka imam abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub sun karanta wa ukharu kenan akwai wasu nau'uka jam'i ne na akharu min shaklihi na daga nau'in shi ko shi ga sakin ko shi azaba azwajun nau'uka daban-daban ma'ana ba ga azaba ɗaya da a tsayawa ba Allah kai mu da tsari da wannan azaba to almuhim sai Allah ya bada labarin yan wuta da irin yadda za su tattauna Allah ce haza faujun muqtahimun ma'akum akwai jama'a muqtahimun wanda za ta kutsa ma'akum tare da ku la marhaban bihim ba ba alale lale da su ba a maraba da su dama shi yasa malamin shi ce lale lale maraba wai maraba din nan marhaban ne wa innahum salun nar su za su shiga wuta ko ba karan bane qalu sun kace kai bal antum la marhaban bikum dan wuta na suke magana suka ce ku ku dai abba alai da da ku antum qaddamtumuhu lana ai ku da kun kaddama muna wannan an gane ko fa bi'sal qara tir da makoma ma'ana yan wuta na suke ta abin nan ga wata jama'a an kace wanda za ta shiga tare da ku sai ce mu ba ina mu ina su su ba wanda suke ina mu ina su qalu sai su ce rabbana ya ubangijinmu man qaddama lana hada wanda ya gabatar muna da wannan kiran kamar ma'ana wanda ya jagorance su wajen kafirci har ya zama to shine a shugaban su har sun ka fada cikin wutar jahannama fa zidhu azaban dha'ifan fin nar Allah ka kad ka kara mai ribi ribi na azaba can cikin suratul a'raf fa zidhu abin nan dha'ifan minan nar ne nan kuma fin nar a cikin wuta wa qalu Allah ce za su ce malana mi ya shafe mu la nara rijalan ba mu ganin waɗansu mazaje kunna na'udduhum min al-ashrar mun kasance muna ɗaukar su daga cikin al-ashrar lalatattun mutane ko ko al'ashirar muna ɗauka su cikin masu girman kai bal huwa kazzabun ashir sun ka ce attakhadnahum sikhriyan an gane ko qira'ata abu amr ibn al-ala al-basri da imam yaqub al-basri sun gami al-basriyani da hamza da kisa'i da khalaf an gane ko sun karanta da hamzatul wasli an gane ko ittakhadnahum sikhriyan kuma suna bada labari ne kidan mun rike su sikhriyan abin wa izgili imam nafi al-madani da imam abu ja'far al-madani sun zammi al-madaniyani da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta sukhriyan an gane ko sai ka dauke su kidan mun rike su sikhriyan da sukhriyan duk abin wa izgili ko ko wasu malamai suka ce a sikhriyan abin wa izgili sukhriyan mun dauke su kamar kananan mutane abin yaran mu ba mu dauke su komi ba daga wato taskhir ne abin horewa tunda su su adda kuɗi galibi masu imani kuma su talakawa ne suna aiki sai suna ganin wai neman haras kamar kasanci ne shi ko babu kasanci cikin shi ba sani ko mun fahimta ba yawwa to kajiya dai ittakhadnahum sauran kura sun karanta attakhadnahum da hamzatul qat'i kenan sun yi tambaya shin yanzu mun rike su ne kawai abin izgili an gane ko suna mamakin suna baka su tambaya ta ban mamaki am zagat anhumul absar ko ko dai idanu ne suka juya ba mu ganin su kana da mutum kaskantacce sai gane shi aljanna ko baka dan bane a haula alladhina aqsamtum la yanalhumullahu bi rahma udkhulul jannata la khawfun alaykum wa la antum tahzanun in ka ji cikin hadisi na bukhari da muslim da an ka tattauna da wutar aljanna ita wuta ni tace tace fiyal jabbaruna ni na rabona masu girman kai ita ko can tace safalatun nas wa saqatuhum kananan mutane wanda ba dauke su komai ba to Allah ya kyauta sai mu zo zuwa ga abin nan sai Allah subhanahu wataala ce inna zalika lahaqqun wannan tabbat gaskiya ne ta khasumu ahlin nar jayyar da yan wuta za su yi tunda Allah ko ce tabbat gaskiya ne kuma gaskiya ne mun gane ko yawwa sai Allah ce mi qul inna ma ana munzirun ka ce ni mai gargadi ne ko yawwa wa ma min ilahin babu wani abin bauta wanda ya cancanta abota mishi akan cancanta illallah sai Allah alwahid makadaici alqaharu marinjayi shi Allah shi kadai ne marinjayi amma duk wanda ba Allah bane to buwaye shi tare da wani take ko ba karan bane rabbus samawati wal ard Allah shine ubangijin sammai da kasai ko kuma bai nan wani abin da ke tsakankanin su al azizul ghaffar shine mabuwayi kuma mai gafara kenan kahirai ba su buwaye shi ba sannan kuma mu'minai sun kai imani zai musu gafara suka ci gaba da tabbata akan haka kul ka ce huwa shi qur'ani na ba'un labari ne azimin mai girma antum anhu mu'riduna ku ku kuna kauda kai daga alqur'ani ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la ko yawa akwai qur'ani shi karanta ma kana li min ilmin bil mala'il a'la sai ai hattara ban san ko an fahimta kakka ji wani ya ce ma kana liya min ilmin ka ce a an tabka banda ban san ko an fahimce ni ba hafs ya karanta ma kana liya rawi na asim sun karanta ma kana liya ma kana liya min ilmin banda wani ilimi bil mala'il a'la da mala'iku su ne al mala'ul a'la ko wato halitta waɗanda a can sama can madaukaka idh yahtasimuna lokacin da suke jayayya an gane ko in yuha ilayya kenan ba komai bane face wahayi ake yi mini an gane ko illa ba komai ake mini wahayi ba illa annama ana nadhirun mubin face ni mai gargadi ne mai bayyana gargadin shi ko mai gargadi ne bayyananne in mun dauke shi wato mubin wato ismul fa'il ne lazimi ba muta'addi ba mun gane ko to idan muka duba wajen in yuha ilayya illa annaba ana nadhirun mubin akwai abin nan imam abu ja'far ya karanta in yuha ilayya abin nan illa innama ana nadhirun mubin shi ya karanta da innama dama da innama da annama suna daga cikin abin nan na hasab adamatul hasab an gane ko to ya zamu taujihin waɗannan sai sun kace kalibacin qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr a safha ta 147 sun kace in yuha ilayya illa inna ma ana kinan sai zamanto alal hikaya kinan kamar ana bada labari ne na abin da ake mishi wahayi ai ma yuha ilayya illa hadhihi al-jumla ba abin da ake min wahayi sai wannan jumla kinan in yuha ilayya to menene ake masa wahayi inna ma ana nadhirun mubin sai an ka bada labarin abin da ake masa wahayi ba ana nufin kuma wannan jumla dai an kai masa wahayi nan alhasr ne ne shi idafi ne ba haqiqi ba don an yi mishi wahayin wani abu wanda ba wannan ayar ba kina ba komai ake mini wahayi ba game da sha'anin wuta da mutanen ta sai gargadi kenan jinsin gargadi ya ke mini game da wuta tunda an ce in suratar da ku da wuta ba sai kuma fahimta ba sauran kura kuma sun karanta in yuha ilayya banda Abu Ja'far illa annama ana nadhirun mubin an gane ko kenan sai zaman to kenan anna da ma fi hayyiziha da abinda duk ya biyo bayanta an gane ku ana ɗaukar shi na'ibul fa'il tunda anna ma tunda an yi fatha kenan yana nuna cewa ba isti'nafi bane kenan ma yuha ilayya illa inza ba komai ake yi wahayi ba sai ni sai gargadi tunda anna ma ana nadirun mubin gaba ɗaya ana iya ɗaukar shi anna wa ma fi anna ma wa ma fi hayyiziha bi ta'wili masdar bi ta'wili masdar ne haka nan dai ai illa kauni nadhiran ba komai ake min wahayi ba sai kasancewa ta mai gargadi bayyanan ne ina fata an fahimce ni waɗansu malamai sun kace a'a in yuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin a qira'atu jamhur ana iya ɗauka shi an yakuna nusiba an yi masa nasba ko kuma jurra an yi masa wato jar ba da isqati la min illati an gane ko kenan in yuha ilayya illa li annama ana nadirun mubin kenan sai zaman to naibul fa'il shine aljaru wal majrur ai ma yuha ilayya illa lil inzari ba a yin wahayi zuwa gare ni kenan idan shine naibul fa'il annama ana nadirun mubin an gane ko illa li annama ana nadirun mubin la yuha ma yuha ilayya ba a yin wahayi zuwa gare ni illa lil inzari sai da in yi gargadi dan sai zaman to hasr ne idafi ba haƙiƙi ba ba gargaɗi din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana bushara mun gane wannan to duk da yake lokaci ya fara karatuwa kuma sura ta fara zuwa ƙarshe dole mu hakuri mu kai ƙarshen kissar shaiɗan. amma kafin wannan ɗan qur'aniyuna suna kafa hujjar cewa wai hadisin nan na mutumin nan da ya kashe mutum ɗari ba ɗaya zai zo neman tuba sai zo inda wani mutum da zo da wani rahib ne ko rahib kuma shine mutumin da yake ibada ko malamin abin nan ya tambaye shi an gane ko rahib shine mutum mai ibada ba ba masani ba dama yawan ibada in babu ilimi wani bi hatsari na ko ba ma ba ba wani bi ba kai hatsari na ba ko wani lokaci ya tambaye shi kana da tuba ce bai da tuba ya kashe shi na dari ya zo wajen wani malami ya tambaye shi ce mai kana da tuba cikin bani isra'ila ko to da ya ce mai kana da tuba amma ka bar wannan yankin sai ya bar wannan yankin ya ta tafiya to yanzu yana tsakar tafiya sai mutuwa ta cin mai da ya kwadi ashe inda ya faɗi ma wurin azaba ne tunda ƙasar da zai je ta abin ga ya tuba ya yi ibada ta fi nisa amma da ya mutu kan hanya sai Allah ya ce makasa ta mace sai mala'ikun rahama da mala'ikun azaba sun kazo sai an kai rigima ko sai an ka ce to yanzu a duba a gani daga inda ya fito da inda zashi wanne ne ya fi tunda Allah ya ce kasa ta mace sai ya zama to inda zai shi din ya wuce da taki daya daga inda ya baro kina inda zai je shi ibada sai an ka ce mala'ikun rahama su dauke shi mala'ikun azaba su koma baya sai dan Qur'ani ya ce to kai kaji wai mala'iku an kace suna garrama suna rikici muna ganewa saboda suna so shi kare ta hadisi to ga Qur'ani nan ya ce qul huwa naba'ul azim antum anhu mu'ridun ma kana li ma kana li yaquli min ilmin bil mar'i ala iz yahtasimuna Qur'ani ya ce mala'iku suna jayayya to zo karanta Qur'ani an gane ko to kissa ta annabi adam da ta zo ne iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin lokacin da Allah ya ce ma mala'iku zai yi halitta khaliqun nan ya masa tanwini saboda lokacin ba ai halitta ba basharan dan adam min tin daga daga tabo fa idza sawaituhu idan ni daidaita shi wa nafakhtu fihi min ruhi ni busa min shi rai min ruhi rai wanda ya fito daga wajena nan min libtida'i wato alghayari ba tana nufin sashen ruhin Allah ba an gane ko faqa'u lahu sajidina to ku fadi ku masa sujada dan in kace min kamar inda Allah ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati ma fil ardi ce mi jami'an minhu in kace jami'an minhu nan kenan komai ya koma Allah dole sai ka da cewa min nan libtida'in ghaya ce kenan ibtida'uhu min Allah ta'ala fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'una sai mala'iku sun kai sujada nan ya nuna kenan an yi halitta shi an busa mishi rai sai sun kai sujada illa iblisa sai shi dan istakbara to illa iblisa istakbara sai shaidan da ya girman kai wa kana minal kafirina ya kasance daga cikin kafirai an gane ko ko kuma ya wayi gari cikin kafirai qala ya iblisu Allah ya ce ya kai iblis ma mana aka mi ya hada ka an tasjuda kai sujada lima khalaqtu bi yadayya ga abinda na halatta ni halicce shi da hannu hannaye na wannan ya tabbatar da baka cewa da kudrar Allah don kudrar Allah ba bi bace bi yadayya Allah yana da hannaye ya suke ban sani ba don bai faɗa min kaifiyar ba astakbarta Allah ce shin kai girman kai ne am kunta minal alina ko ba ka bane ko ka kasance daga cikin masu girman kai masu daukaka qala ana khairun minhu yace to wani na hishi alkhairi khalaqtani min narin ko ka halice ni daga wuta wa khalaqtahu min tin kuma shi ko ka halice shi daga tabo qala fakhruj minha Allah ce to ka fitar gare ta ko fa innaka rajim to kai jefaffe ne sun ka ce nan rajim fa'ilun ne bi ma'anar maf'ul marjum an da an ce ka kenan an nisantar da kai daga rahmar Allah wasu ka ce a rajim fa'ilun ne bi ma'anar fa'il rajimun ne bi ma'anar fa'il mai jifa yarjumu ghayrahu bil ghawait yana jifa gurin shi da halaka to ai duk shi dai hada wadanga yayi nisa daga rahmar Allah ko shi na jihun mutane da halaka shi halaka su Allah kai mu tsari wa inna alayka la'nati ila yawmiddin Allah ce kuma la'anta ta ta tabbata akan ka zuwa ran tashin alkiyama in ka diba cikin at-ta'birul qur'ani ustad dr fadil sabar ra'i yake cewa can cikin ya kawo mukarana ta kistoshi na annabi adamu da na bani isra'ila da na musa kowace sai ya kawo nan an kawo kaza nan ba a kawo kaza ba in ka diba can cikin alhashdul fanni can karshen littafin ya kawo wannan bayani sai ce can cikin suratul hijab sai aka ce wa inna alayka la'nata cikin suwa da kuma sai aka ce wa inna alayka la'nati yace balagar da ta saboda nan an danganta halitta annabi adamu lima khalaqtu bi yadayya kaga wannan tashrifi ne to dan a ƙara kaskantar da shi dan kuma sai an ka danganta la'anta zuwa ga Allah an ka ce wa inna alayka la'nati a balagantance Allahumma amin qala rabbi fa anzirni ila yawmi ba'sun ko yace ubangiji ka shaurara min hazuwa ranar da a tayar da su ko qala fa innaka minal munzarina Allah ce kai kana da wanda za a saurara ma ko ila yawmil waqtil ma'lum har zuwa ga sani wanda ila yawmi har zuwa ga yini yawmil waqti wato lokaci na wani yini al ma'lumun da yake sananne nan abin da ya roka ba shi an ka bashi ba ila yawmi ba asuna yace tunda yawmi ba asuna za a tayar da mutane kina an yi busa sun wadi sun mutu sannan kuma yi ba asuna an tayar da su sai aka ce a'a shi ila yawmil waqtil ma'lum shi ba shi dan ba abin da ya turo kanka ba shi kenan ana barin shi ne har lokacin da za a busa shi ba tashi ta kari an gane ko yawwa sannan masu har da alqur'ani da yace fa anzirni ila yawmi yub'athun can cikin suratul a'raf da yazo kissar shedan ina fata an fahimce ni shine cewa qala anzirni ila yawmi yub'athuna babu fa'ul eh amma nan cikin suratul hijir abin da cikin suratul sa'ad qala anzirni babu rabbi ba amma nan cikin suratul sa'ad qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun ina fata an fahimce ni haka cikin suratul hijir da Allah ya kawo kissa shedan abin nan da annabi adamu sai ya ce ƙala rabbi fa'anzirni ila yau biyu a suna kagani da hijar da sa da an ta yi tare ƙala fa'in na kaminal munzari da ko ila yau mil waƙtil ma'alum to daga nan sai an ka bambanta nan sai cikin hijar an ka ce ƙala rabbi bi ma a huwaita ni ko la uzayyana na lahun fil abdu da uguyin na ma'ajma'i nan kuma ƙala fa bi izzatika ya ce na Allah na rance da izzaka buwayaka la uguyin na ajma'in zan hallakar da su gaba ɗaya illa ibadaka minhumul mukhlasina sai bayan ka waɗanda ka tsarkake su mun gane ko yawwa to idan muka duba imamu nafi' al abinda al-madani da hamza da kisa'i da khalaf ko waɗanda duk kufiyuna ne sun karanta illa ibadaka minhumul mukhlasin an gane ko da imamu asim ba su kun fahimta ba yawwa kenan kufiyuna da nafi illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayan ka wadanda ka tsarkace su sauran kuma sukan ta illa ibadaka minhumul mukhlisina ko ba karan bane sai bayan ka wadanda suke masu tsarkake niyya to Allah sai ya mu daga cikin su don ya Allah bai tsarkake ka ba ba za ka tsarkaku ba to mun zo gab da karshe karshe kadiba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam safha ta 577 ƙala sai Allah ya ce falhaƙu walhaƙa a ƙul ina fata an fahimci kenan nan kamar sun karanta da falhaƙu na farko sun yi masa mi domma walhaƙa na biyu sun yi masa mi fatha adalla sauran kuma sun karanta ƙala فالحق والحق an gane ko a ƙul tau kenan shi na biyu bai da matsala walhaƙa a ƙul amma na farkon ƙala falhaƙu asim da hamza da khalaf shi ko wancan abin nan sauran fara sun karanta falhaƙa walhaƙa a ƙul to ya za a taujihin wannan ina fata an fahimci ni waɗanda sun ka karanta falhaƙa wal haƙa aqul sun ka ce to shi alhaƙa na farko ana yi ɗaukar shi maf'ulun mutlaq asalin maganar ƙala wato a haƙƙul haƙa zan tabbatar da gaskiya masani kuma fahimta ba yawwa ko ko sun ka ce akwai muqsamun bihi huzifa minhu harful qasab ko ko a ɗauke shi da an ka ce ƙala da Allah ya ce an gane ko falhaqa kenan asalin shi muqsamun bihi ne abin rantsuwa ne wanda an ka shafe ma harful qasam kenan bil haqqi kenan ina abin nan ina rantsuwa da gaskiya fanta saba sai na saba an gane ko sai zama to kenan bil haqqi ne kamar Allah ya ce wal haqqi na rantsi da tunda al haqqu ma sunan Allah ne kamar Allah ya rantsi ma da kanshi ko ko wal haqqi na rantsuwa da gaskiya sai zama to la amla anna jahannama shine jawabul qasami ina fata an fahimce ni kenan wal haqqa aqul na biyu sai zaman to mu'tarid ni kenan kuma ni gaskiya nake faɗa an gane ko sai zaman to kenan can wancan na farko kasam na wal haqqa aqul an gitto da shine jumla i'tiradiyya la amla anna jawab al qasam wadansu malamai sun ce a'a an yi masa nasba ne alal igraqi alal igra'i shine kamar a ce ru'i shine igra amma nan wani uslubi ne na hawa ake cewa uslubul igra ma'ana falhaƙa ai ilzamul haƙa ku mutane ku lizinci gaskiya wal haƙa a ƙunci na aƙulul haƙa ina fata an finci ilzamul haƙa kinan wal haƙa a ƙulu ai aƙulul haƙa na sai an ka na biyu an ka gabatar da mafulun bi ba sani ko mun fahimta ba yawwa to amma muka ɗauki ƙala abin nan in aka ɗauka ƙala kenan falhaƙu ina fata an fahimce ni kenan da sai zaman to alhaqqu ya dauki damma to nan ya za a ya za a abin nan nashi ya za a tabbatar da shi sai a dauke shi khabarun li mubtada'in mahdhuf qala Allah ya ce huwal haqqu shine gaskiya qur'ani ai gaskiya ne ko ko huwal haqqu maganar da ni faɗa shine gaskiya to nan da yace illa ibadaka minhumul mukhlasin ko mukhlisin kaga shedan ya ba mutane sata amsa in kana son ka rinjaye shi kai ni kai ikhlasi tunda yace illa ibadaka minhumul mukhlasin amma ikhlasi yayi waya saboda mutane sun so kai su shahara a san su ko kuma wani bukata ce ta duniya ta sha mai kai ya taho cikin aikin addini a bayar da wata bukata ta duniya Allah kai mu sani to Allah ce la'amla anna jahannama abinda Allah faɗi za a cika jahannama minka daga kai shedan wa min man tabi'aka da wanda ya bika minhum ko ajma'i da gaba daya an gane ko sannan kuma can cikin abin nan suratul isra ya ce da ya ce ma Allah la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila qala dhahab faman tabi'aka minhum ko fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'un mawfura Allah kai mu tsari to qul ma as'alukum alayhi min ajr kace ni ban tambaye ku wata lada an gane ko can cikin kuma shura ce illa al-mawaddatu fil qurba a qul la as'alukum alayhi ajra illa al-mawaddatu fil qurba to istisna'i ne munqati shi mutane su su yi maka mu'amala kana matsayin dan uwansu ai ba lalata ba an gane ko kidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tambaye wata lalata ba kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye wani lalata kadiba cikin dafu ihamil tirab an ayatul kitab ya kawo bayanin wannan na manta a cikin inda ya kawo shi cikin ayoyin da suke da alaka da wannan kul ma as'alukum alaihi min ajr kace ban tambaye ko tsalada wa ma ana minal mutakallifina ni ban kasance mai kallafa ba kanshi ba mm ba dole na ba sai kun yi imani an gane ko ka bari in kana son ka rayu cikin sauki gakka dora maka abin da zaka bata ya dauka gakka yarda kuma wani shi dora abin da baka iya dauka kace baka iya tunda ma Allah yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha gakka yarda dauka ba abin da baka iya dauka gakka yarda in zaka je wajen aure kace zaka yi kaza zaka yi kaza baka iya wa bari gakka yarda sai ka sa riga mai tsada baka da kuɗin ta kai ko kana da kuɗin sayan ta ka rage ka sai masu arha ka dan hada da waɗanda ba masu tsada saboda ga talauci shi buge ka wata rana aka kawo da sawu waɗanda ba su da cewa cewa ne ya shiga karni amma inda ba kana ta kuɗa ba a ganewa cikin da'awa in ka san baka iya wani abu ba gakka ce dole dole kai duk kullun sai ka fita da'awa wai saka wannan an gane ko a'a ka dauki wadansu lokuta kuma kakka ce kullun sai ka bude darasi kwana bakwai kullun ai ta karatu eh dibi kwanakin da zaka iya ka sai riba abinci ka je wadansu harkoki naka na rayuwa an gane ko kakka ce zaka karantar da fannin da baka iya ba gakka yi magana cikin fannin da baka iya ba ibnu rajab ibnu hajar al-asqalani yake cewa man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib duk mutumin da ya magana ba cikin ilimin da ya sani ba sai ya kawo abubuwa masu ban mamaki ina ba har yin rigi in huwa illa dhikrun lil alamin ko shi alqur'ani ba komi bane sai mi illa dhikrun tunatarwa ne wa'azi ne lil alamin daga talikai na al alamin ana nufin al jinn wal ins sun ba duk halittu mutum da an ce al alamin kullu ma siwa Allah an gane ko waɗanda in ba jin wal insu ba ba a cewa tunatarwa ne gari sun da su ba a dora musu aiki da alkur'ani ba mun gane ko sannan kuma ce in huwa illa dhikrun lil alamin da karshen suratul takwir ko liman sha'a minkum an yastaqim abin nan in huwa illa dhikrun abin nan muta'in thumma amin wa ma sahibukum bi majnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa al ghaibi dhalim wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim fa ayna tasabuna in huwa illa dhikrun lil alamin liman sha'a minkum an yastaqim nan ko in huwa illa dhikrun lil alamin wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin za ku san labarin qur'ani bayan lokaci ma'ana za ku ga hakikanin abin da qur'ani yake ba mu ku labari shi ne naba'ahu nan naba ba na nufin labari ba a'a hakikanin abin da ya qur'ani ya ba ku labari za ku gare shi garin da garin kamar da Allah ce li kulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun to yan uwa ga dukkan alamu lokaci yayi halinsa kuma dai mun kawo ƙarshen sura abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh